أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات توب لهم وحسن مآب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد يا أبا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل yadda muka saba yau 26 ga watan ramadana wanda a mafi rinjaya zatonmu shine daren lalatul kadar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1444 wanda ya zo dai da 17 ga watan 4 2023 gregorian calendar za mu ci gaba insha Allah ta'ala da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci muna nan har yanzu a cikin wannan sura mai albarka ita ce suratul ra'd kuma yau insha Allah za mu tashi aya ta 29 a bayan da Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana wato kenan kissar abubuwan da wato kenan suke kai mutane zuwa ga samun rahamar Allah maɗaukakin sarki sannan sai siffata mummunai da cewa su ne wa'anda wato suka yi imani da Allah kuma zuciyarsu ta nutsu da ambatan Allah maɗaukakin sarki to sai ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim allazina amanu wa amilus salihati duba lahum wa husnul ma'ab wa'inda duk suka yi imani kare akan wancan kenan sannan suka yi ayyuka na gari yana ce as-salihat shine aiki mai kyau sawa'un aikin ya shafi rayuwar duniya ko ya shafi lahira ko menene mutum ya zama yayi mai kyau tsakaninsa da Allah a ko menene rayuwa za ta tafi ma dama za a yi mummuna ko marar kyau ko abin da bai dace ba a addini ko a duniya to za ka ga wata gina hasara ta shiga ciki ta haka Allah bada kuki zarki ya ba mu a dunkule cewa wayanda suka yi imani suka yi aiki na gari ayyuka wanda suke masu kyau kenan irin wanda shari'a za ta iya karban su ba irin wanda ransu yake so ba domin wani lokacin mutane sai suke kira kansu ayyuka kuma su ja su jajirce cewa dole sai Allah ya karba alhali ko ba Allah ne ya sa su wannan aikin ba to waɗannan mutane duba lahum Allah madaukakin sarki ce duba ta tabbata a gare su duba daga kalmar tayyib ne in an ce tayyib abu mai kyau kenan an ba da wannan kalma a dunkule wasu suna fassara da duba da wato kenan abubuwa da yawa wasu a fassara shi da aljanna yana ce duba lahun to aljanna ta tabbata a gare su ko kuma a'a wata bishiya ce kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi wani balarabar kawai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ambata masa aljanna da duk abin da suke ciki akwai tauki alkausara akwai kaza akwai kaza daga ciki sai ya ce masa fiha fakihatun a cikin su akwai kayan marmari a ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a fiha fakihatun a ciki akwai kayan marmari a aljanna sai ya ce masa na'am shajaratun tud'a duba akwai wata bishiya da ake kiranta wato kenan duba to a dunkule sai an ce duba kamar yadda wasu malaman tausayi suka dunkule shi ne duk wani abu mai kyau idan kai mai kyau a duniya to mai kyau da za ka gani tijarsa tun a duniya idan kai mai kyau a aikin allahira to mai kyau da za ka ga sakamakonsa a can allahira ne don haka wanda suka yi imani da allah sannan ayyukansu a ko menene na duniyar su ya zama mai kyau ne to result din automatically zai zama mai kyau ne sawa'un a makaranta ne sawa'un a ofis ne sawa'un wato a kasuwa ne sawa'un a gona ne sawa'un a harkar siyasa ne a harkar mu'amala ne duk lokacin da mutum ya abu mai kyau haka yake ta gina shi haka ke ta automatically sakamakon karshen tail end zai zama wata gina abu ne mai kyau don haka allazina amanu wa amilus salihati duba duk wanda ya aiki kuma ya aiki aiki mai kyau to duba ta tabbata gare shi ne ake kyawun abu al'ama al'akiba at-tayyiba aljaza at-tayyib alhusn at-tayyib haka kuma ya shafi ranar lahira shi ma domin kamar yadda ake samun alhus a cikin aikin duniya haka ake samun cikin aikin lahira da haka shi yasa malamai wasu suka jajirce mana cewa mu yi haƙuri ko da aikin mu ɗan kaɗan ne mu yi aikin da shari'a ta ce mu yi abin da yake mana da tabbas cewa haka Allah ya ce a yi shi ko haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce domin wannan shine aiki mai kyau kuma tabbas wannan koda kaɗan ne to zai ba mu kuma natija mai kyau ranar lahira abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki yake yadda da shi yake cewa yake cewa qalilun min al-ittiba'i khairun min al-ijtihadi fil bid'ati kai aiki dan kaɗan wato kidan cikin abin da ya shafi shari'a mai aiki mai kyau na shari'a wanda shari'a ta ya fi kai ta dagewa kai ta dagewa kai ta ayyuka amma wannan aikin da kake nuna akan sa bid'a ne kai aiki wato kidan akan sunna guda domin shine zai zama ka kyakkyawan sakamakon ranar lahira kai aiki mai kyau wanda yake sunna ce hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar hakan na shari'a ta tabbatar da shi haka qur'ani ya tabbatar da shi kai aiki akan wannan ya kuka je kai ta kokarin wasu ibadun da ku da mutanen ku ku da kuka kirkiri wannan aikin kuka ce ibada ne ko mun yawan sa kuma don ba lalle ne ya zama sakamakon ya zama duba ba to kaga anan Allah madaukakin ce ce duba lahum sannan sai ce wa husnul ma'ab da kuma wato kenan kyakkyawar makoma kyakkyawar makoma aikinsa ya yi kyau result ɗinsa ya zama mai kyau automatically makoma za ta zama mai kyau za ta zama mai kyau haka ya kamata misali mutum da ya shiga makarantar boko ya je ya tsaya ya karatu tsakaninsa da Allah ya samu zai samu kyakkyawar result idan ya samu kyakkyawar result kuma to abin da zai biyo bayan kyakkyawar result zai zama abin mai kyau haka ma aikin lahira idan mutum ya aiki mai kyau to zai samu sakamako mai kyau ranar lahira domin aka ce ranar lahira za a ba mutane littattafansu na sakamako ko dai a hannun dama ko a hannun hagu to kaga in aka ba shi sakamakonsa a hannunsa na dama automatically result ya yi kyau don haka zai rika alfahari da shi zai rika cewa ha'u muka rauki ta biya in ni zanuntu a nima laƙin hisabiya ko jama'a ga littafi na ka karanta ga certificate na a karanta kuma na tabbatar da hadis samu kamar ko mai kyau a gurin Allah madaukakin sarki Allah ya fa huwa bi ishtin radiya fi jannatin aliya zai zama zai zama a cikin rayuwa wadda take mai kyau a cikin aljanna wadda take madaukakiya ko ya aiki mai kyau ya samu result mai kyau don haka zai samu sakamako mai kyau bayan result to hakan nan ne haka kuma aiki mummuna in an yi shi to ba za a samu kyakkyawan result ba za a samu F9 ko za a samu f9 to kuma kaga abin da zai biyo bayan kuma mummunan sakamako da aka ga cewa amma mun uta kitabu huwa ra'a zahari wa sawfa yad'u sura in aka ba mutum littafin sa da bayan bayan sa ma'ana a dauki hannunsa na hagu a buga a kirjin sa ya kulo ta baya sannan a bashi result din haka to fa sawfa yad'u sura da sannan zaka je na cewa wa suburahu wa suburahu wayo Allah halakata wayo Allah ta halakata shi zala ce fa sofa ya da usuwar da sanin zai sanin kira halaka yanzu yaro an tura shi makaranta ya je digiri ya je bai ya bata lokacin sa ya bata lokacin iyayensa ya bata duk ya ya koyar komai da komai karshe bai sami rubutu mai kyau ba ko kuma makaranta ta kore shi ya ce ya halakarsa kuma me zai biyo bayan natija ya fita zero babu result to kaga wata kinan ba zai samu abin da ake kira husnul ma'ab ba amma wancan zai samu abin da ake kira bayan ya samu result mai kyau zai samu husnul ma'ab shine wato kenan kyakkyawan makoma makoman sa za ta zama mai kyau ta wuce malam kazalika arsalna ilayka fi ummatin qad kalan min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب sarki mai mai tata كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب Allah madaukakin sarki ce ka zalika kaman hakan nan kaman hakan nan arsalnaka muka aike ka ai ma'ana da mun aiki wasu annabawa zuwa ga wasu al'ummu an aiki nuhu zuwa ga mutanensa an aiki eh, salihu da ibrahim hud da lut da sauransu duka annabawa daban-daban daban-daban to kamar yadda muka aiki wa'ancan zuwa ga al'ummominsu al'ummomi wato kenan daban-daban da kuma sako guda daya ine sakon tauhidi da kada ta Allah madaukakin sarki to kamar haka kai ma muhammadu arsalnaka muka aiko ka fi ummatin kad kalad min qabliha umam cikin al'ummar da kafin wannan al'umma ta zo san umar su riga sun gabace ta adawa sun gabace ta samudawa sun gabace ta kawmu tubai sun gabace ta ashabur rasis kuruna mai da talika kasir duka sun gabace su saboda yanzu kenan abinda ake fada wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ne faro ba a cikin al'ummai ba kuma zai zama su ne wato kenan karo ba amma me yasa muka aiko ka zuwa gare su litadlu alaihim alladhi awhayna ilayka don ka karanta musu abin da muka yi maka wahayi wato kenan zuwa gare ka me aka masa wahayi alqur'ani to mun karanta mun saukar maka da alqur'ani mun maka wahayin sa to ka je ka karanta musu kamar yadda muka aka annabawa su je su karanta ma mutane abin da muka ba su wato kenan na littafi to yanzu kenan kamar ana sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hakuri kafin sa ma haka ta faru kuma annaba da aka aike su babu wanda ya taurin kai ce ni ba zan je ni ba kuma babu wanda ya je sha da daɗi kowa in ya je ba da daɗi hakan nan za a je da ƙarshen su wani suka samu daɗin wani su kuma haka suka kare wato kenan sai dai daɗin su same shi wato kenan a gidan lahira to kamar haka kai ma muka aike ka zuwa ga abin amma abin mamaki shine wa mai kuruna bin rahman sai gashi sun zo suna kafirce ma Allah madaukakin sarki mai rahama su al'ummar taka suna kafircewa Allah maɗaukaki sarki mai rahama abla dan abbas yake cewa wannan aya ta sauka lokacin da aka ci ake cewa wa zakira la musjidul lirrahmani qalu wa marhaman in an ce musu ku yi sujada Allah mai rahama sai su ce wai kuma da wannan Allah mai rahama anan sujudu ne mata amurna yanzu haka kawai don kuce mana mai sajada a wani sai mai masa sujada haka kawai wannan sai kara kore su daga barin littafin Allah maɗaukakin sarki sai da kore su na wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka tana da munasaba da sulhun hudaybiya abin da ya faru a hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya bar makka a dole ya dawo madina mutanen maka baki tsale shi ba rikici yau gobe daban yau na jibi daban na yau daban na gobe daban na jibi daban har aka zo aka yi yakin badar bayan shekara daya da hijirarsa an farkon shekara ta biyu abu bai canja ba farkon shekara ta uku aka yi yakin uhudu abu bai canja ba aka zo aka yi yakin wato kenan gwalalo abu bai canja ba Allah madaukakin sarki sai ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su shiga makkan ma dai ba matsala a mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam da yaga haka sai tara sabon sai ce to wallahi na yi mafarki mun shiga cikin makka kuma lafiya lafiya a ta to sai mu shirya mu tafi to sai mu shirya amma kuma yanzu za mu je da sunan umra don haka ba za mu je da takwabi ba ba za mu je da mashi ba ba mu je da kibiya ba za mu tafi kawai salin alin ne kawai dan abin da zamu rike na kayan fada bai wanda zamu kare kanmu a wasu abubuwa ba da haka da ne ibada zamu je suka shirya suka tafi sahabbai hankalin su a kwance yau za su shiga makka a lokacin da za ta gane sallallahu alaihi wasallam nayi alkawari tsakani na da Allah duk abin da mutanen maka suka tambaye ni in dai na mutunta dakin Ka'aba ne wallahi zan ansa musu na tsawon ba shirka bane ba sabon Allah bane to sun tafo sai mutanen maka sai suka fito suka ce ga muhammadu muhammadu wallahi wa ashabu haka suka ce muhammadu wallahi wa ashabu mun rantsa da Allah ga muhammadu sahabansa sun tafi kuma za a kai shirin yaki aka fito za a yi yaki suka ce mu ba yaki muka zo ba za mu shiga ne mai umra sai ta aito ba ku nemi izinin mu ba aka yi ta rikici aka yi ta rikici aka yi ta rikici har aka zo aka ce to za a yi yarjejeniya ba za ku shiga makan ba yau sai baɗi ku dawo don haka ce za a rubuta sulhu duk da sahabbai ransu baya son a rubuta sulhu amma annabi sallallahu alaihi ya hakura saboda baya son abin da zai kawo rikicin da za a zubar da jini a dakin Ka'aba ta haka annabi sallallahu alaihi sai ya yarda da wannan to yardan da yayi za a rubuta yarjejeniya yarjejeniya za a rubuta ta mai rubutunsa sayyidina ali bin abi talib su kuma wakilin mutanen makka suhail bin amr saboda haka sai ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya rubuta ya rubuta ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai suka ce a'a ma na arifu rahmanan illa sahibu yamama mu ba mu san wani rahman ba sai dai kawai rahman na yamama wannan kuma rahman na yamama musalamatul kazzab kada kuma ba wani marhaman din nan kawai sai dai a rubuta bismika Allahumma domin a jahiliya an za su yi a fara abu suka rubuta bismika Allahumma tara ka sai dai a rubuta haka amma ba wani arrahman din nan don dama tun daga ran da muka ji Muhammad yana cewa arrahman muka ce to shi ma yanzu ya fada cikin tarkon da muka fada ya ce muna bauta kuma ka biyu yana ce abota Allah abota Allah yanzu ya zo yana cewa rahman kuma ta ka Allah ce masa kulli da Allah a'udu arrahman ayyan mata dubu balawal asma'ul husna sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sayyidina ali ya rubuta ya rubuta haza ma salaha bihi muhammadu rasulullahi quraishan wannan condition da zamu jero yanzu sune abinda muhammadu manzon Allah ya yi zarjejeniya tsakaninsa da shi da mutanen makka daga jin haka sahabi ra'amur sai ya zabara sai ya ce ai da mun san da mun yadda kai manzon Allah ne kuma ka zo muka yake ka lazalan naka ai da mun zalunce ka su mu mu bai da kai manzon Allah bane ka rubuta hada ma salaha bihi Muhammad bin Abdullahi Quraish wannan shine abin da Muhammad dan Abdullahi ya yi musulhu da shi tsakanin su ga conditions din tsakanin sa shi da mutanen Qurayshawa da yace a rubuta haka sayyidina Ali sai Idris sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa taqabbalha waqtu satalqa mislaha wa taqabbal yace ka karba a haka din ba daɗi kuma ka rubuta kuma za ka haɗu da misalin wannan kuma shi ma ɗin ba daɗin ka karba haka ya faɗa masa ta ka sai da aliyu sai rubuta haza masa alhabihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam quraishan aka rubuta wata kinan sulhu quraishi to annan ɗin da suka ce mu ba mu san wani rahaman ba in ba rahamanin yamama ba shine musalamatul kazzabi to shine dalilin saukar wannan ayar wa hum yakfuruna bir rahman su sun zo suna kafirce ma Allah ar-rahman sun ce ba su san wani Allah ar-rahman ba su ar-rahman din su da suka sani musalamatul kazzabi shine wannan don haka hakan haka aka rubuta wannan sulhun a dole annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbe ta haka sai zama a shekara daya ya zama ya jawo advantage wa musulmi da suka je suka yada musulunci kuma maka ta kuma tsirara to wannan kenan sannan shi kuma aliyu bin abi talib radiyallahu anhu inda ya hadu da wannan da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ka karba a haka ka rubuta kuma za ka sake haduwa da wani abu makamancin wannan to shi ma ka karbe shi a haka a ba daɗi kenan ko yawwa to lokacin da ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sayyidina abubakar ya bar duniya sayyidina umar ya bar duniya sayyidina usman ya bar duniya sai aka zo aka samu rikici tsakanin sa da muawiya bin abi sufyan akan abin nan sai aka ji ana yaki to aka ji ana wannan yakin da aka yi na yakin mai ake kira sa yakin siffin yakin siffin ana cikin yaki su mutanen sham ko mutanen siriya kenan su ne mutanen ma'auya ta bina abin sufiya an gama gamsar da su cewa abinda sayidina ali ya yi bai dace ba saboda an kashe kalifa sayidina usman bai ɗauki mataki ba akan haka suka fito yaki su kuma mutanen iraki su ne mutanen sayidina ali an gama gamsar da su cewa mu'awiyah bin abi sufyan dan tawaye ne dole khalifa ya zama guda daya to haka akan haka suka fito yaki to an zo ana cikin yaki ana cikin yaki ana cikin yaki sai aka kashe abin nan wannan sahabi ammar dan yasir sai aka kashe ammar dan yasir kuma a lokacin da ake tonon yakin gwalalo a madina inda kafirai suka yi ca suka raba goron gayya suka zo suka kewaye madina yau sai sun tashi ta dinnan ana yakin gwalalo ana tonon wannan gwalalan ammar ya ɗebo ya tona ƙasa ya ɗebo a kansa zai je ya zubar duwatsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wai haka ya ammar sataktuluka alfi'a albagiya yace miskin da kai ammar jama'a guda biyu za su yaƙi jama'ar da ta yi zalunci ba ita ce take kan daidai ba to su za su kashe ta sai fada masa haka to yanzu ana cikin yaƙi an kashe ammar su a cikin yaƙin ma'arshe sai na ali na bangaren sayyidina ammar yana bangaren sayyidina ali bin abi talib da haka automatically mutanen bangaren ma'awiya za su kashe shi sarrafa sai labari sai yawa su cewa an kashe ammar kuma ga mutane da suka kashe shi don haka yanzu sai mutane suka ce a to amma annabi sa sa ce sataktuluhu alfi'a wal baqiya don haka sai suka dinga dikambin daga nan suna dawowa nan yanzu sun gano ina ne fi'a al baqiya nan ne don haka sai suka dinga dikambin nan mun sai amru bin al-as ya samu aure ce to ga fa abin da yake faruwa sai ce masu ka je ka shayar da a cikin mutane cewa wanda suka jawo amma suka kawo shi gurin yaki su suka kashe shi a ba su yana zama su a gida ba suka kawo shi gudun yaki aka kashe shi ba sun suka kashe shi don haka sai aka fara yada wannan wannan matsala ta sake gudanar zuwa gudun sayid na ali sai ce a gaya musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko hamza an kawo shi gudun yaki amma mutanen kuma suka sun kashe shi yanzu mutanen maka ne ko kuma annabi ne ya kashe shi eh inda kai ka kawo mutum filin yaki ka kashe shi to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kashe hamza idan ko ba haka bane to yanzu mu ma ba mu muka kashe ammar bin yasir ba dan mun kawo shi filin yaki ba to sai haka sai abin ya sake dagula sai da a sake samun wata dabara kuma da za a yi sulhu a tsakani to wannan sulhun da za a yi tsakanin mu'awiyah bin abi sufyan radiyallahu anhu da sayyidina ali radiyallahu anhu shine wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa takabbal ka karbi wannan din ma ba shi da daɗi amma a yi sulhun a daina yakin tsakanin musulmi da musulmi shi ya fi don haka sai ali sai ya tuno da wannan magana don haka lokacin da su su amru bin al'as suka zo suka yi masa ta yin sulhu yanzu yana da zaɓi ba yi da zaɓi to shine wato kinan sai ya karɓa to wannan shine ya jawo akan kissar wato kinan wancan da suka ce basar rahman ba sai rahman na yamama Allah madaukakin sarki ke cewa gashi mun aiko musu da manzo kamar yadda muka aika a cikin al'umma da suka zo kafin ka amma abin mamaki shine wa hum yakfuruna bir rahman sai gashi suna kafirce ma Allah madaukakin sarki ar-rahman suna cewa ba su san wani rahman ba ko yawwa kullahum ka gaya musu ya muhammad shi rahman din da kuka ce ba ku san shi ba huwa rabbi shi ni shine ubangiji na ni shine ubangiji na akwai malaman balaga suka ce dangantaka tsakanin rahmanu da rabbi in an ce ar-rahman me ake nufi eh wanda rahama su ta yalo ce kome ko rahamaniya hatta fi rahimiya ko tun da rahimiya a mummine ne kawai amma rahamaniya ta shafi musulmi da abin ko yawwa an rahama da bai wasa umumin ce ga dan uwa rahim mai keɓe bai wasa baya ba majusawa don haka kaga shi ne mai ronar mutane mai kula da su to rabbu shi ma haka huwa rabbi in an ce mai ronanka ko ai Allah madaukakin sarki ne mai rahmai na mutane don haka yace ka gaya musu ciwon rabbi wannan ar-rahman din ni Muhammadu wato kidan shine ubangiji na shine ubangiji na bana shine mai kula da ni da kiyaye ni a kutun komai da komai la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da cancanta sai shi duk wani abin da ake bauta ba su koma bayan Allah to bai cancanci a bauta masa ba amma Allah shi ya cancanta dan haka alaihi tawakkaltu a gare shi ne ni nake dogaro a gare shi ne nake dogaro amma me yasa bai ce tawakkaltu alaihi ba me yasa in yace tawakkaltu alaihi yayi daidai ko bai ba yayi daidai amma ta alaihi tawakkaltu yayi daidai ko bai daidai ba amma me yasa aka kawo wannan saboda wannan yafi kariyin weight don a cikin sa ne kasuru yake ko in ka ce tawakkaltu alaihi na dogara a gare shi akwai yiwuwar ka dogara a wani kuma du haka ne yawwa amma in ka ce alaihi tawakkaltu to gare shi shi shi kadai ne na dogara shi yasa muke cewa iyaka na abudu ba mu ce na abudu iyaka ba in muka ce na abudu iyaka muna bauta maka zai yi muna bauta ma wani ma amma muka ce iyaka na abudu kai kai kadai ne muke bautawa don haka ce alaihi tawakkaltu ko mun taba da tarihin malaman na hau ko yawa mijinta ya ce mata uhibbuki sai ta bata rai hankali ta ta duk zama ta watsi da shi ta tafi kicin ya bi ta kicin ta bar Allah na ce miki uhibbuki ina son ki kuma kina abin nan ta ce ai ba ni ne kada kake so ba sai ta masa li'irabi uhibbu fi'lun wa fa'ilun ko kaza kaza kaza har ta zo kan abin nan sai ta ce ta to me zan ce ita ce kace kace iyyaki uhibbu shi ko bai fahimci hakan ba iyaki in kace iyaki uhibbu kenan ni ni kada kake so baka son wata amma kaza kana cewa uhibbuki ai to ina tuhibbu gairi bayan kana sona ma kana son wata ko ma bayana yadda ta dinga da musu har yace iyaki udallik eh iyaki udallik abu ya bace ala wanda ke kenan to ka gani saboda ka ce shi shi kadai ne na dogara a gare shi wa ilaihi ma'ab sannan kuma makoma kuma zuwa gare shi ne ma'ana gare shi zan koma ranar lahira bayan wato kenan duniya ta gare to mu je malu ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من ديرهم حتى ياتي وعد الله, الله إن الله لا يخلف الميعاد الله مرحبا كذلك ولو أن قرآنا da a ce wannan alkur'ani din da muke karantawa sun yi rabbi hiljibal za a tafi da wato kiran duwatsu da su a ɗabi duwatsar da su gefe aukudat bihil ardu ko a yanke wato kiran ƙasa wato kiran da shi aukullima bihil mauta ko kuma wato kiran a yi amfani da alkur'ani a yi magana da mamaci ko abubuwa guda uku ne da a ce alkur'anin za a yi amfani da shi a ɗebe duwa su a kai su gefe ko kuma a takura garuruwa su zo kusa da kusa ko kuma a yi amfani da alkur'ani mamaci ya yi magana yanzu a nan akwai lau a farko lau kuma kalma ce da take tana bukatan jawab inda ka zo ka sai kai shuru ila na baka shine jawabi ko shine jawabi inda ka zo ka dana baka to amma idan wato kenan mai magana ko mai sauraron magana yana sane to daga cikin balaga shine a ƙi kawowa jawabi na lauɗin sai ya zama ya yi amfani da hikimarsa da iliminsa ya fahimci menene sakamakon wato kenan lauɗin a nan mutanen maka suka ce wato kenan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin mutanen makka sai suka kira shi suka ce masa zo muhammadu musamman aikawa gidansa suka yi ya zo shi da ya zo ya zauna sai suka ce masa menene sakamakonmu idan mu musulunta ita a to abin da yake kan musulmi wani shi ne yake a kanku sai ce za ya faranta maka rai idan mun musulunta to in kana son musulunta ga sharaɗi guda ɗaya ka ga makan nan gari ne da ke cike da duwatsu kewaye da duwatsu duwatsu sun takura mana yanzu ka yi amfani da alkur'anin ka ga ebe duwatsun maka nan ka su wani guri ka su bar maka ta zama fili sai mu zama mun samu gurin gini mun samu gurin shuka mun samu gurin komai da komai sai suka ce kamar yadda muhammadu kake riyawa wai annabi dauda ya ɗabi duwatsu ko allah mara kudu take ce mai akan annabi dauda eh wasakarna ma addaula aljibala mun kore wa annabi daudu dutse da bisa yadda ya ga dama da su mu ma daudu bi za a mika ahwana alaika min Allah in yadda kake biya wa gaskiya ne daudu din baka fi shi walakantu a gurin Allah ba ma'ana dauda bai fi ka daraja ba akan da tsarin ka yadda muke fahimta annabi dauda bai fi ka daraja a gurin Allah ba idan Allah zai ba annabi dauda dama ya ɗabi duwa sai ya da ya gara da su to kai ma ya baka dama ka ɗebe duwa sun manka akwai su wani guri a zubar a bar mana filin makka mu samu gurin noma mu samu gurin giya kaji ɗaya ce na ji ɗaya na biyu sai suka ce wato kenan a yanke garuruwa tsakaninmu da guri kaza da guri kaza ya zama wato kenan ba nisa ƙauyuka gudu su zawo kusa-kusa kusa kafirai suna irin wannan da lokacin abin da suka ce suka ce suka ce menene mutanen mutanen sabai suka ce rabbana ba'id baina asfarina ko Allah garuruwan sun yi kusa da kusa Allah ka nisanta mu ka nisanta mu ka nisanta mu haba da ka fara tafiya nan nan ka samu daga cikin dan da ka fita nan nan ka samu dinkiri daga dinkiri ka samu ba daga bam ka samu mai duguri daga nan ka samu haba gari kusa kusa a nesanta yadda zamu abin nan Allah madaukakin sarki da ya dai sai an samu su sai zama kabila wasu ta yi yaman wasu ta yi sham wasu sai kaza wasu ma daga cikin kabilar suka zo har garin madina suka zauna suka darwa zai gabata to su kuma suka ce wai a kawo su kusa kusa garuruwan su haka suka ce to kai amfani da wato kenan qur'anin ka ka kawo mana wato kenan abin nan ai a cikin riyawa ka ce Sulaiman Allah ya kore masa wato kenan iska ko guduwa ha shaharun warawahu ha shaharun ko duk inda ta yake fage da safe za ta tafiyar wata guda haka to mu ma ka ɗebe mu yanzu ka kai mu siriya mu je mu kasuwanci mu mu dawo kafin mangarba mu dawo gida kai amfani da alkur'anin ka domin sulaimanu bai fi ka daraja a gurin allah ba kamar yadda kake riyawa ko kuma ka tada kakanka usayu bin kilabi sai suka ce kakanka saboda su kara karfafa magana ko kuma ka tada wani daga cikin mamatanmu daga cikin abu ya zo mu tambaye shi cewa abinda muhammad ya zo da shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne domin a cikin riyawarka ka ce mana isa ya magana da mutum ya yi magana da rayayya ta da rayayya ko kuma isa bai fi ka wato ke dan daraja a gurin allah ba kamar yadda muka ji kana faɗa don haka ka yi amfani da ƙwa'aninka ka tayar mana da wato kenan mamaci mu gaishe ne ma'ana wala anna qur'ana sayyirat bihi aljibal aw qutiat bihi al-ard aw kullima bihi al-mauta ko kuma wato kina ai magana da mamaci a ta da mamaci yayi magana wannan abubuwa uku muke so kai mana muhammadu in dai kai annabin gaskiya ne in dai kai haka sai aka shiru ko Allah madaukaki ce to ko da mun yi musu hakan sai ya shu ma'ana shi ne mai lama amanu shi ne jawabi da ba za su imani ba domin duk al'ummomin da suke neman a ba su mu'ujiza to in an kawo mu'ujizar ba sa imani da ita ma amanat qablahum ko min qaryatin a halaknaha ma amanat qablahum min qaryatin a halaknaha afahum yuminuna ba wani garin da suka nemi mu'ujiza muka ba su wannan mu'ujiza kuma suka yi imani to wasu don za su yi imani ne ai ta annati ne kawai ko yanzu ba ka mutum ya zanna ya share wannan abu yau da Allah zai kawo su garin maka za su ga duk wa'annan abubuwan sun babu dan zaga mutum daga maka ya tashi ya tafi sham ya je America ma ya ci nike ya dawo a nan ba haka bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da mace kafin su jiya mun yi bayani cewa akuyan da aka yanka ta aka dafa aka dafa ma naman annabi sallallahu alaihi yayi magana da shi to sannan da za su je muka gani jabal umar wanda yake tsakanin harami da waccan anguwar jarwal ne ko ina ne an tada shi yanzu kwata kwata yanzu gudun fili ne duk an koma ya zama imarat ya zama wato kenan gine gine duk kuma albarkar alkur'ani ne makka duk abin da suke nema a makka yanzu ya faru da ita to amma da an fitar a wancan lokacin masu ba za su imani ba shi kuma qur'ani damuwansa wato kenan ya kawo ba lalle irin mu'ujiza da suke bukata ta shaka tafi ta yanzu yanzu ba a kawo mu'ujiza wanda za ta zama istimraran har duniya ta nade mu'ujiza tana nan a mu'ujiza ta dai haka shi yasa aka ba shi alqur'ani aka ba shi alqur'ani da haka alqur'ani har yanzu yana nan a matsayin sa na mu'ujiza har yanzu ko ba a taba ganowa wani abin da alqur'ani ya faɗa ƙarya bane ko sayar bai taba karo da alqur'ani ba sai dai idan ba a fahimci ayar ba ko kuma kadiyar ba ta tabbata a sayan din ma tabbatacciya ba ce kamar yadda dr zagalul annajari yake faɗa mun gane wannan to saboda haka allah faɗa yake in ma mun musu hakan wato kiran ba za su imani ba bal bari ka ji wata magana ma lillahi al'amur jami'a al'amari duna Allah ne hana Allah baya tunzula da tunzular wani dan yanzu sun damu cewa wai a bada mu'jiza kaza a bada mu'jiza kaza ba shine zai tigar din Allah ya kawo mu'jirar a'a sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya ga dama domin baya kawo aya ko mu'jiza sai a gurbin da tafi dacewa wato kina hakan na Allah ya kawo saboda haka kice afalam ya asal ladina amanu ko yayi asbi ma'ana ya alam anan gurin ai ma'ana afala ya alim alladhina amanu shi wanda suka imani su ba su san cewa Allah ya sha Allah wala hadan nasa jami'a da Allah madaukakin sarki ya ga dama da duk duniyar na ba kafiri duk kowa sai zama shirye inda Allah madaukakin sarki ya ga dama sai haka sai mai da mutane kawai mechanical kowa ya ga da imaninsa kuma haka zai rayu haka zai tafi amma Allah madaukakin sarki ba haka yake so ba ya so ya bada wa dan adam cikakkiyar hurriya da zaɓi saboda ya yi gidan wuta ya yi gidan aljanna ba tare da ya shafi dan adam ba kuma ya alkawari zai cika wannan a alkur'anance ya yi alkawari zai cika wannan a hadisance don haka aka ba ɗan adam zaɓi in na hada na samila in ma shakirin wa in ma kafuwa wa hada na hu an najidai mun nuna masa hanyoyi guda biyu ga hanyar wuta ga hanyar aljanna mun nuna masa hanyar in ga dama ya zama mai shukura ya bi hanyar allah in ya ga dama ya zama mai butulci ya bi hanyar wato gidan shiga wuta don haka allah maɗaukakin sarki shiriya a hannunsa take kenan ko kamar da ya faɗa cikin hadisin kudusi ya ku ƴaƴan adam kullukum dalil illa man hadaitu dukkan ku batattu ne sai wanda na shirya da shi don haka basta hadu ni ku nemi shirya a gare ni ahadikum Allah ka shirya da mu amma abin mamaki shine wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun ai wallahi makwankwashiya qari'atun makwankwashiya ba za ta gushe ba tana fadawa kan kafirai ba za su yi imani ba eh to ba za mu daina jefa musu makwabashiya wato kenan ba kawai makwabashiya za ta dinga kwankwasan su wannan kare atun din malamai sun yi magana da ran suka ce musifa ne za ta rika zuwa tana samun su suka ce a'a za a ji a rika yakan su ana kashe su jifa jifa sai a ji dulla da yawa daga cikin su wato kenan lahira kawai da aka yakin badar kawai da aka yakin uhud da sauran wato kenan yayi ya kokuka da sauransu kamar yadda aka je aka yi hudna a da'ifa aka kewaye ta wajen sama da sati guda ba shiga ba huta kamar yadda aka je aka wullar da mutanen hunaini da sauransu jifa jifa kafirai kamar yadda aka zo aka yi aka ci maka da yaki to duk inda kafiri yake sai aka nuna masa gaskiya sai yake to masifa za ta rika samun sa jifa jifa yau ta fada a nan gobe ta fada a can yau ta fada a can gobe ta fada a can hakan nan wata kenan za ta dinga samun su amma me yasa haka zai same su bi ma sana'u saboda abin da suka aikata ai su suka jawo ko domin wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka baya zaluntan bayi ko me ka gani ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika duk abin da kaga ya same ka na alkhairi Allah ne kawo ka amma fa in kaga matsala to wallahi kai ka jawo ta kai ne ka ka abin nan auto hullu qariban min darihim ko kuma in qari'a ba ta zo a kansu ta same su ba kamar yadda ƙari'a ta samu a wancan abin wanda muka karanta shi a bayan wanda ya zo zai sa ya ɗauri zaro takwabi zai sare a nabi sallallahu alaihi wasallam dinnan ai tsawa ta zo daga sama ta zo ta gama shi da shi ko kuma ta sauka kusa da gidajensu kaga yanzu muna zannan a cikin damba ne kewayen damba sai muka jace wani mummunan bala'i ya zo daga shi nan zai zo ya halaka damba bai iso din ma amma hankalin mu ba zai kwanta ba ko tasirul yahun nasar shara amamuhu fa'ada'uhu ma baina khawfin wa zullatin to saboda haka za ta sauka kusa da gidajensu allah maɗaukakin sarki ya ce kamar wannan kamar za ta sauka kusa da gidajensu kamar yadda aka yi wa mutanen ɗa'ifa a yanzu an kewaye su na sati guda ba a shiga garin ba amma sati guda babu kwanciyar hankali allah maɗaukakin sarki ce hakan na zai dinga samun su hatta ya ce wa adullahi har sai ran da alkawarin allah maɗaukakin sarki ya zo yaushe ne ne alkawarin allah wasu ka ce ranar lahira kenan ko ranar lahira Allah madaukakin sarki zai cika wa mutane alkawarin mu'minan su ta kai su nan wanda ba mu'mine ba kai su wato kenan can wasu kuma suka ce a kai a ina aya nan duniya ake magana shine wato kenan cin makka da yaki ran da makka ta ci yaki ta ci aka ci makka da yaki to dandan taimakon Allah zai ya zo ya faru ra'aitan nasa ya dukulo na fi dinillahi afwaja ko idan taimakon Allah ya zo da fatahin makka idza jaa nasrullahi wal fath taimakon Allah ya zo aka ci makka da yaki shine fatahin makka kenan ko to daga nan kuma ra'aitan nasa ya dukulo na fi dinillahi afwaja zaka mutane sa ta shiga cikin addinin Allah jama'a jama'a yan gari kaza ma sun zo sun kawo caffa a nan sun zo yan gari kaza ma sun zo sun kawo caffa haka dan aka dinga yi kuma hakan ne ya faru ran da maka aka ce da yaki ranan duk kafiran da suke kewaye har sai da ta kai sayyidina umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ukhrijanna al yahud wan nasara min jaziratil arab wallahi daga yau na dauki azama dube yahudi ko ba nasara Allah sai na fitar da shi a cikin territory jaziratul arab sai na fitar da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wannan amma sai na umar ya karisa ya karisa an fara fitar da yahudan da suke cikin garin madina sun fita li awwali hasharin sun sun fita na biyu su suka fita na uku suka fita suka tare a kaibar aka je kaibar aka fantsa masu suka yi gaba suka yi gaba suka yi gaba hatta nasaran najran duk sai da aka fitar da su sai zama iyaka fadin jaziratul arab kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yan kadin ne suka rage wanda sayyidina umar ya zo kar su koran su don haka a ta ja'a wadullahi wadullahi shine cin makka da yake da zarar makka ta zo ta shi kenan duk sun zama musulmi tunda sun zama musulmi kaga ba maganan kariya wanda za su same su inna allaha lalle allah madaukakin sarki la yuklifil mi'ad wallahi baya saba alkawari baya saba alkawari allah ya ce a nisan sa idza ja'a nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinil abwata haka kuma da suka je suka ci makka da yake din abin da ya faru kenan abin da ya faru kenan don haka Allah madaukaki sarki ya cika musu alkawarin su ko ya to wa'ada Allahu alladhina amanu minkum ko wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim mu'minan cikin ku Allah ya musu alkawari sai ya zama da su sune manya a duniya kamar yadda ya na farko haka ne kuma da farko mutanen makka musulmin makka sun sha wahala da walakanci tun daga sulhun hudaybiya aka samu cornerstone domin yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama authority za a zo a yi sulhu da shi shi yana authority su suna authority aka ga tun daga nan masu riga sun san cewa daukaka ta faru ko da ya isa a yi magana da shi ma wani sahabin sa ma ya isa yanzu aka cewa a zo yanzu mu yarjeje wallahi sai mun shiga wallahi ba za ku shiga ba wallahi sai mun shiga to a yarjejeniya to ba za ku shiga ba mana amma sai dai ba ne yanzu dai ba za mu kyale ku ba to shi kenan mun yarda da su ce ba mu yarda ba fa za su shiga ko da karfi kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai suka yi insistin sai a shiga da sun yi insistin kuma za a shiga amma kuma akwai hikima ta Allah madaukakin amma tun daga nan ya nuna musu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya zama authority mai zaman kansa wanda kuma kuma ba a yi shekara guda ba sai da zo shiga cikin makadin wato kin to muje mana ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أكدتهم فكيف كان إكاب الله مدوكاكين sarki ce wala kada hakika ustuhzi'a bi rusulin min qablika manzannin da suka zo kafin ka an musu izgilanci nan allah maɗaukakin sarki yana ba a nasarar sulama haƙuri ne yana nuna wasu kwantar da hankali sai ya nutsu ya nutsu in ka ga haka kuma ta faru to amma sau abu ne daga masa hankali ne ko yawa an gaya masa bakar magana an gaya masa wani abu an masa wani walakan shi an yi masa menene menene da sauransu kamar da yana son da za a ɗauki tumbin na kuma a zarre ɗaya masa a gadon bayan sai yana cikin sauna kaga wannan nau'i ne na walakanci ko a zage shi a ɗakin ka'aba kaga wannan nau'i ne wato kinan na walakanci da sauransu to hankalinsa dole zai tashi a matsayinsa na wanda aka aiko shi da gaskiya kuma ga shi na da gaskiya ta su kuma ana walakanta shi amma Allah wadda kuma cikin su aka kwantar da hankalinta ustuhzi'a bi rusulin min qablika an yi ma manzanni kafin ka wato kenan izgilanci don haka kenan kaman duk da cewa tasliya ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba shi hakuri ne amma fa hukuncin sa ja ba za su ga duk kan duk wanda zai faye gaskiya a mutane za zai zai iya fuskantar wasu matsaloli amma kamar yadda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri ya hakuri ya bi abin a hankali shi ma wato kenan hukuncin ya hau kansa domin yake cewa a wayancan annabawan da aka musu kafin kaɗin amlaitu lillazi na kafaru na saurara ma kafirai na zuba musu ido suka yi walakanci a annabawan da suka yi walakanci a mutanensu amma na saurara musu zuwa wani lokaci ko za su tuba ko ba za su wato kenan tuba ba Allah madaukakin sarki ya abin da yake hadisi cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yumli lil zalim hatta idza aqadahu lam yuflitu idan mutum azzalimi ne Allah na saurara masa ya jingira ya jinkirta masa ya lula shi amma faran da ya tashi kama shi to ba zai tsere ba nan ma wannan ayat ta ce fa amlaitu lil ladina ko fa amlaitu lil ladina kafaru su kafiran sai na saurara musu na dan ba su uzuri na dan ba su hanzari to haka idan kana walakanci a mutane masu ida sakon Allah kaga babu abin da ya same ka kar kai tsammanin wato gidan ka ruwa ta sha wallahi da sauran matsala Allah ya ce naka saurara ma kafiran amma sai ce me thumma akattuhum sannan kuma sai na kama su daga baya ko yawwa sun ma'adamin lailai taraki sannan sai na kama su daga baya ma'ana duk basu sha ba kenan Allah mara kuki sake sai halaka su daga baya ba kai baka na ikabi to ya kake tsammanin azaba ta idan ka je kai nazarin abin da ya faru da adawa mai kake tsammani wani irin yanayi suka shiga in kai an nazarin samu dawa za ka gani wani irin matsala ya azabar ta kasance musu a gare su sun sun ci nasara ne a rayuwa kan ko su ci nasara ba mutanen fir'auna da Allah ta shi kama su me ya faru ya irin wannan azabar wato kenan ta kasance haka kuma duk mutumin da yake walakanta gaskiya to da karshen ta bai wato kenan mutuwar kasko ne kirjinsa ne zai bude Allah sauka ta muje afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat waj'alu lillahi shuraka qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد
Allah barabaki sarki ce afa man ya alamu wannan kaga istifkami ne amma ta kariri ko afa man ya alamu okay sorry afa man huwa qa'imun ala kulli nafsi yanzu kana ga wanda yake shine mai tsaye akan wato kowace kowace rai ma'ana shine ya tsaya mata akan al'amarin abincinta da abin shanta da rayuwarta da komai da komai nata wanda shine takaffulin wannan abun ko shine ya zama ya tsayu a kanta ala kullu nafsin bima kasabat tare da abin da take wato kenan tsuruta suna iskanci Allah ya ba su ruwan sha suna shirka Allah ya ba su abinci duk ya tsayi musu akan wannan yana musu wannan kana tsammanin wai dan ya gaza ne eh sannan kuma bayan haka waje alulillahi shuraka sun sanya ma Allah madaukakin sarki ababen tarayya duk kuma yana tsaye a kansu ka taba ganin mushrikin da Allah ya hana shi ruwan sha ko ya hana shi abinci kai kai shirka kake ba za ka kara shan ruwa ba an taba yin hakan nan ko ba za a baka sutura wadda za ka saka ka rufe al'auranka ba ko ba za a baka lafiya ba ko ba za a baka kuɗi ba a duk Allah madaukakin sarki yake tsaye akan wato kenan harkar rayuwarsu gaba ɗaya kamar yadda ya tsaya akan na mu'mini amma duk da haka sai gashi sun samu Allah madaukakin sarki wato kenan ababan tarayya bayan Allah sun yi wa'insu allolin wato kenan daban kullum Allah ce ku gaya musu sammuhu to ku gaya mana su wannan gumakan ku ambata mana sunan su mu gan cewa da gunki kaza da gunki kaza su suke muku ruwan sama ko su suke ba ku lafiya ku faɗi sunan su a fili in dai tsakanin ku da Allah su gumakan alloli ne kuma su suke muku abu kaza da kaza ku ware da wani da wani su suke abin nan mu halaka su mu ga in za ku daina samun wannan abu in dai har su suke yin a'a ko kuma dai tunabbi'unahu za ku ba wa Allah maɗaukakin sarki labari na bi ma la ya alamu da abin da shi Allah ɗin bai sani ba yanzu ku ne za ku gaya wa Allah cewa wa'in alloli ku ne za ku gaya Allah cewa su ne suke yin kaza ku ne za ku gaya Allah maɗaukakin sarki su ne wato kenan ina ce ilahu zulma wa qala Allahu la tattakizu ilahayn sunaini suka ce ilahu nur wa ilahu zulma yanzu ku gaya mana wane ne ilahu zulma wanda shi yake kawo duhu shi yake kawo rashin sa'a shi yake kawo musifa da bala'i wane ne ilahun nur din wanda shi yake kawo haske shi yake kawo sa'a shi yake kawo arziki shi yake kawo kaza ku ware ku nuna mana wannan shine mu kuma za mu samu mai su su share shi su kone shi mu ga kuma in wa'annan abubuwan za su tsaya tun da baya nan ku gaya mana sammuhu ko kuma da za ku ba Allah madaukakin sarki labari ne da abin da bai sani mafi al'ardi a ban kasa an bi zahirin min alƙawli ko kuma wato kenan a zahiri a baɗi ko a zahiri sai ku gaya mana in za ku iya faɗa ku faɗa in sun ce a baɗini ne abin to su yaushe suka sami ilimin baɗinin in kuma sun ce a zahiri ne to su nuna mana shi sai mu yi maganinsa kuma sai mu ga me zai faru kuma bayan an gama da wannan allah ko yau ai mun gani da suke faruwa wani lokaci su ma kansu in su samu tangarda akan abin da imrul kais ya karya wato kenan wannan azlam din kyauran da ake duba da shi din ya maka a bakin au au a fuskan ku yace ai da ubanka aka kashe na ce zan dauka maka fansa wallahi da ba za ka hana ni ba wato yanzu ni an kashe ubana zan je dauki fansa ka ce ba zan abin nan to me ya faru da imrul kais eh bal Allah madaukakin take ce kai bar wannan magana ka ji wata sabuwa tukuna zuyina lillazina kafaru makaruhum ko an kawata ma kafirai makircin su ne ma'ana abinda suke a kansa sai aka gyara musu asalin shaidan ne ya gyara musu sai ya nuna musu wannan abu mai kyau ne duk mutumin da yake kan hanya da ba ta daidai ba kaga ya ki barinta a fahimtarsa ita ce mai kyau amma kawata masa ita aka yi asalinta ba mai kyau din bace ba mai kyau ba ne don haka makircin da suke ma musulunci shi suka gaman abu mai kyau suke yi suna hana annabi sallallahu alaihi wasallam sai suna gaman kyautatawa suke yi suna hana alkur'ani ya ci gaba suna gaman abu mai kyau suke yi saboda suna kare allolin su suna kare al'ummar su suna suna zargin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da masifa ya raba miji da mata ya raba da da iyaye ya raba dangi da dangi ya raba aboki da aboki ai wannan masifa ya kawo yanzu abin da suke fahimta kenan ban san kuma haske ya kawo musu da fita wato kenan daga cikin duhu da kuma kafirci ba saboda yanzu kafirai abinda suke mummuna shi da aka sawwala musu shi sai suka gan shi mai kyau kaga kenan kwakwalwa ta riga ta juye kenan ko wasu du sai aka kange su wato kenan an sabi daga barin hanyar Allah sai ba su gane hanyar Allah ba dama in ka kauce ai mai ta'alimul muta'allim yace kullu man aqta tariqa dhalla duk wanda ya kauce hanya ya bata nan ne hanyar zuwa Kano eh sai kai haka a ka bata ka kusure akan hanya don haka ba za ka yi bai wala ya nalu maqsuda jalla aw kalla babu yadda za a iya cimma burin sa ko da burin dan kadan ne ko kuma burin babba ne saboda me ya riga ya ba kan hanya to su din su du'an sabili an kange su in ka mai da shi bina ilil majhul ko kuma kamar da aran ya karanta saddu an sabili sun zo suna hana mutane hanyar Allah domin za su kawo mummuna abu su ce mutane shine abu mai kyau kaga duk wanda ya bi sun hana shi bin hanya mai kyau ne shine wato kinan hanyar Allah din saboda haka al'amarin sai zama wato kinan aka san yadda ya kamata a ce ya kasance wa man yudlilillahu duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi kamar yadda shari'a a hannun Allah take tabukarwa ma a hannun ubangiji Allah madaukakin sarki take to duk wanda Allah madaukakin sarki ya tabukar da shi wa ma lahu min hadin wallahi ba wanda zai shirye da shi ba wanda zai iya shirye da shi Allah madaukakin sarki karka tabukar da mu to masha Allah لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله ما رأيك ذلك لهم عذاب في في حياة الدنيا وفي الحياة الدنيا azaba ta haddasa ta tabbata a gare su ana rayuwar duniya yanzu ku bani labari duk mutanen da suka yi gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka abin rayuwarsu ɗaya bayan ɗaya kullum a cikin mushkila take ba su taɓa samun kwanciyar hankali ba tun daga ran da suka ƙi gaskiya a nan gidan duniya ɗin don haka allah maɗaukakin zaki ya sa su a cikin kalak ya sa su a cikin damuwa ya sa su a cikin rashin kwanciyar hankali duk wanda yake yaƙi da musulunci na rantsa da allah ba zai samu kwanciyar hankali a rayuwar duniya ba sawa'un musulmi sun taɓa shi ko bai taɓa shi ba sawa'un ya fi ƙarfin su ya danne su ko bai fi ƙarfin su ya danne su ba in dai bayan kafircinsa ya ce kuma zai yaƙi da addinin musulunci wala shi da kwanciyar hankali sun sun abin Allah madaukakin sarki ke cewa lahum azabun ko suna da azaba wato kina a wannan rayuwar duniya din ma'ana Allah ba zai ba su kwanciyar hankali ba wal azabul akhirati amma azabar da za su hadu da ita a gidan lahira a shakku ita tafi wato kenan tsanani ita tafi tsanani domin tun daga kabari za su fara fuskantar azaba haka a filin tashin alkiyama za su fuskanci azaba haka kuma ranar lahira wato kenan in sun shiga wata za su hadu da wannan azaba wa malahum min waqin ba su da wani mai ba su kariya min Allah ga barin Allah in Allah madaukakin sarki ya ce ai haka da su babu wanda ya so ya ce a ubangiji ba haka ya kamata ai bar su ai hakuri ko kuma ni zan lamince su ko kuma zan yi kaza a a babu babu wanda ya isa Allah ya ce a sa su auta to wallahi babu wanda ya isa ya ce ba haka za a yi da su ba babu shi wasu malamai suka ce min din nan wato kenan za'ida ce asalinsa shine wa malahum minallahi waqun ba su da mai kariya amma sai aka ce min waqin saboda wato kenan balagar qur'ani to mu je malam مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار الله madaukakin sarki yace masalar jannatul lati wa idal muttaquna idan abin musabba misali ne da irin aljannan da Allah madaukakin sarki ya tanade ta saboda masu takawa masu takawa ko wasu malamai suka ce in kai nazari zaka ga takawa da ake magana tsoron Allah tana da cikin manya-manyan abubuwa da aka aiko annabawa wato kenan da su wanda duk ya karanta suratul shu'ara zai fahimci cewa sakon annabawa wato kenan akwai takawa tana da tasiri don kowane annabi ya zo shi zai ce me eh fattakullaha wa ati'un ba ku ji tsoron Allah ku zo ku mun da'a don haka jin tsoron Allah a zo a yi wa annabi da'a kusan kowane annabi sai da ya faɗi wannan hatta annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sakonsa na farko ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna yawa su kuma wa'ancan sai ya qaumi in sai magana su kira mutanen su sai sai ce fattaqullaha wa adiwa amma shi da yake duniya aka aiko shi gaba da sai ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane na duk duniya wato kenan ku ji tsoron ubangijinku to takawa shine an taj'ala bainaka wa bain azabillahi alwiqaya ka sanya shamaki tsakaninka da azabar Allah duk abin da zai sa azabar Allah ta same ka to sasa maki tsakani kada ranka da han to in kai haka an samu takawa in ka kiyaye ma'ana ka kiyaye duk abin da zai ja maka fushin Allah ko zai ja maka azabar Allah ko zai ja maka bakin jini a gurin Allah ko zai ja maka tsinuwa a gurin Allah ko a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nisance shi idan ka nisance shi wannan shine ake kira asalin takawa kawai ka nisanci wannan to baka yi ba ma balle a kama ka da laifi Allah ba zai kama ka da laifin sa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kama ka da laifin sa ba mala'iku ba za su rubuta rabbin cewa kai abu kaza ba tunda ka riga ka kiyaye tunda ka san kuma ana rubutawa to in kai haka nan ka samu takawa to waɗanda suke da takawa Allah madaukakin sarki ya yi musu kawarin aljanna to misalin irin wannan aljanna da aka tanada masu masu takawa su ne tajarimin tatiyar anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ta koramu suna gudana a karkashin ta ma'ana akwai kogin zuma akwai kogin giya akwai kogin madara akwai kogin ruwa ko gaira asinin tacaccen ruwa asalin fiye wata na gaskiya na tsakani da Allah wanda babu germs a cikinsa babu disease babu impurities babu komai 100% fiyo ne amma kaga a duniya ba mu da irin wannan wurin ko aka ce ruwan da kowane tsarkakowa a duniya na shine ruwan sama amma shi ma bai fi 70% ba wanda ke purity dinsa dole cikinsa akwai certain impurities ko duk yadda aka yi da tacewa a sa masa annan a sa masa waya a sa masa ne in ka dube shi zai samu certain impurities amma na can Allah madaukakin sarki ce pure ne 100% akwai wannan giya sai wanda ka gana maka sha irin wanda in ka sha kuma ita tana sa hankali ne lafiya gaulun babu wato kenan tada hankali a cikin ta yadda ta kara maka ilimi ta kara maka wato basira akwai nono akwai zuma da sauransu asalin musaffa to duk Allah madaukakin sarki ya ta za ga shi ko kogi ne yake gudana na wannan kawai in ka gana maka zo da drone kai ta cikawa kada iba ba ma bokiti ba hakan na Allah ina mutum zai kai ba inda ma zai kai wato kenan subhanallahi eh ba ma inda zai kai ya ce nama ya ja dan kura kenan kura ta ganga mushe rakumi ya za ta yi da shi ta ina za ta ma fara ce to irin wannan aljana aka ce ukuluha da'imun kayan ciye-ciyenta a cikin aljanna yana nan har abada in a ce da'imun wato ilal abadi har abada kayan ciye-ciyenta kwata-kwata saboda ai aka ce lama ku'atin wala mamnu'a ba zai kare ba ba za a yi rawarsa ba duk inda kake so ka zo ka ɗiba da shi nan babu abin nan ya tabbata cikin yin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan marmarin aljanna idan ka ci da daya sai wani ya manna a gurin in ka ci da daya nunan ne ko kana ɗage hannunka wani yana manna nunan ne shi ma a gurin kaga gina a jikin reshe ɗaya kawai an za ka gama duk mai tarkatacce ta cin kayan marmari ukula hada imu suna na kayancinta har abada a dawwama suke wa zilluha ita ma da'imin kenan ko yawa inuwanta ita ma wata kenan dawwamammiya ce wa zillin mamdudin ko inuwa wadda take shimfidadiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai inuwa guda daya wanda idan mutum ya hawa in garman doki yana gudu a karkashin inuwa sai ya yi shekara 500 bai fita rana ba inuwa ɗaya kawai bishiya ɗaya ta to kuma bishiyoyin ba za su rabu ba a cikin wata kenan aljanna to wannan inuwar tata ba irin duniya inuwar duniya ba ne ko su halin duniya wa mafi haza mi'an siwa zillin ya zulu ma'an hari ita inuwar duniya in rana ta yana sai kaga ta yi nan tana da kai wala rana ta ita iso mu ja ta wannan a kai ta to inuwar duniya kenan ita wannan take kamar yadda aka fita ukul ha da'imun wa zilluha shi mata gajirin sa shine da'im inuwan ta ita ma wato kenan da mamiya ne tilka uqbal ladina amanu uqbal ladina taqaw wancanan ka irin wannan aljanna da aka sifata ita ce gida na karshe na wa'anda suke da takawa Allah ka ba mu takawa ba dan halin mu ba ita ce gidan wanda aka tana dama wato kenan to jama'a duk wanda bai samu aljanna ba ya hasara wallahi duk wanda ya wasa rere da harkar aljanna wallahi yayi wasa yayi asara domin rayuwar can ta har abada ne ake cewa ta har abada in mutum ya kuskure ya sufuta aka ce ya shiga wata har abada mata hukala ya watsi dan kaliya ta wani kashi kaji kaliya watsi wallahi tallahi Allah ka kyashe mu wa kuma kafiri nan nar karshen kafirai gidansu na karshe su fada wani gidansu tashi su fita wancan gidansu kuma ta to gidansu na karshen dan su shiga babu wuta shine wuta a ce kuma an gama komai da komai mutum certificate din sa ya kai shi zuwa ga wuta ai kaga wannan abin bai ba Allah ka kiyashe mu to mu jama'a والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب الله بلوك كذلك يتي والذين آتيناهم الكتاب وإنن muka basu littafi mutanen da muka basu su ne muka basu littafi eh yahudu da nasara wanda muka basu littafi ma'ana kafin ku kenan kafin wannan littafi alqur'ani wayannan da muka basu littafi ya fara wani na'uzila ilaika suna alfahari da abin da aka saukar maka me aka saukar maka alkur'ani kenan akwai wasu daga cikin ahalar kitabi da suka yi farin ciki da saukan alkur'ani yanzu ga alkur'ani ya tabbatar mata da wannan ko dan Allah ya ce laisu sawa'a min ahalar kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatullahi ba yahudi da nasara ba daidai suke ba ba dukkansu ne suke simfi ne ba a cikin sunan akwai wato kenan waɗanda suke suna karanta littafin allah maɗauki zaki dare da rana suna kuma fahimtansa don haka duk lokacin da aka saukar da alkur'ani sai suka ji daɗi na farko ya gaskata littafinsu ko ya gaskata littafin sa ce atara gaskiya ne Allah ne saukar da ita linjila gaskiya ne Allah ne zabura haka sohor ibrahim da sohor musa duka gaskiya ne don haka sun ji daɗin wannan da abin ya musu haka sun yi fariya da alkur'ani sannan daga cikinsu akwai wanda wato kenan suka zo suka yi musulunta ma gaba daya irin suwa abdullahi bin salam ko irin suwa suka abu na habari irin suwa adiyu dan hatimu da'i da sauransu irin suwa warakatu bin naufal irin su nasarar najaran gari guda duk kiristoci ne najaran wanda wannan aljanin najaran din masu suka fara karɓar musu abin ko oke jini nasibi ne ashe wanda suka fara karɓar musulunci to nasarar najaran gaba ɗaya su sun musulunta sun karɓi wata kenan musulunci a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don musamman suka turo dalege suka zo har gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam suka shigo har cikin masallacin sa aka zanna aka yi discussion da ƙarshe suka tafi amma dai da ƙarshe ai sun musulunta wato kenan don haka Allah yake cewa wa'anda muka ba su littafi wato kafin ka ko ya farahu na bima wanzu lailaka wallahi suna alfahari sun ji daɗin abin da aka saukar maka da shi wato kenan na alkur'ani wa min al'azabi amma fa daga cikin jama'u musamman na larabawa na makka da kewayenta manyan kirbatu akwai da suka yi inkarin wani bangare na alkur'ani an saukar da wani abu ya dan musu daɗi sun ji daɗi an saukar da wani abu kuma sun ji a ba bai musu ba su musu abin ba sun yi inkarin wannan ba su yadda wato kenan da wannan ba an samu da da turjiya wato kenan wanda ba su fahimci alkur'ani ba don haka sun yi inkari daga cikin inkarin suka ce wai a idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna la mabusuna khalqan jadida yanzu in mun mutu mun zama kashi rididdigaggu yanzu za a sake ta samu kai wani kan abu kwakwalwar su bata dauka ba zai yiwu ba bayan da za a yi mutum ya mutu ya lalace ya rinjirge kuma cewa za a sake tashe shi za a sake tashin sa ta haka wasu ba sai sun yi inkarin irin waɗannan abubuwa makamantan wannan sun yi inkarin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam a gurare da yawa ta haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin ahli kitabi akwai wanda suka ji daɗi amma fa kenan akwai wanda ba fumin makala ba shine akwai wanda ba su ji daɗi ba ko yawwa akwai wanda ba su ji daɗi ba akwai wanda ba su ji daɗi ba kullum ka gaya musu ya muhammad inna ma umirtu an abuda allah wallahi ne muhammad an umarce ni ne da bautawa allah madaukakin sarki don haka kenan ka ga da a ce waɗanda ba su suka yi inkarin wanda ba su ji daɗin saukan alfara za su ce musu to yanzu ya muhammadu kai ka zo mu daidaita tsakani mana kai ka ce allah ka kwaya ɗaya ne mu muna da alloli wajen ɗari uku da wani abu to mu tare mu a haɗin gwiwa mu bauta wa allah ka na rana ɗaya mu je bauta allolin mu mu da muke da allah ɗari uku don allah ka guda ɗaya mu haɗa a cikin namu mu bauta musu menene matsala akan wannan to kaga shi ba zai yadda da wannan ba sai aka ce ya gaya musu a inna ma umirtu an abudallah ni an ce man bauta wa Allah ba da sarki shi shi kadai wala ushirka bi ba zan yi shirka da shi ba ba zan yi shirka da shi ba guda ɗayan nan dai shine ubangiji na gaskiya kuma shi zan bautawa kuma wato kenan ba zan yi shirka da shi ba sau da haka kenan yanzu akwai karantarwa cewa ba zai yi sassauci da addininsa na gaskiya akan wato kenan addinin da ba na gaskiya ba ko da haka akwai inda ake sassauci inda bai shafi aƙida ba amma inda ya shafi aƙida fa wajen tauhidi da kuma wannan gurin babu sassauci duk abin da zai faru da mutum musulmi wato kenan sai dai faru da shi don haka na aka karantar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akan sa akan tauhidi ya ce a gangaya muku ni Allah madaukakin sarki shi shi kadai zan bautawa ba zan yi shirka da shi ba kuma bari ku jauta ma ilaihi adau ko ilaihi unib shi Allah madaukakin sarki gare shi nake mika kira duk abin da zan nema a duniya nan shi zan dogara zan dogara da shi shi zan kira shi zan bauta masa addu'u yana iya daukan a abu ma'ana ilaihi wasil ibadati gare shi nake sadar da ibadata ko kuma shi ne nake kira nake kira yana ce qul Allah a'udhu rahman ai ibudullah a'udhu rahman ko yau ko kuma ku kira shi a wajen addu'a in ya shiga damuwa Allah maɗaukakin sarki zai kira don shi ne ya jibin mutaba idan da abuwa ya shi wasu ko ilaihi ma'ab kuma gare shi ne har yanzu makoma take a gare take yi ta makomar ni ta wa makomar ranar lahiya zuwa ga Allah ba da kukin sarki da take don wajen malam aka ce za a kara minti sha biyar ko har an kara to inna sallaki alaika to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sai ba mu ikon aikatarwa abinda muka kuskure ubangiji Allah ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyara ka yafe mana